a tawo sai zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min kalbihi ta bayansa ya daga ta saifahu ya daga takobinsa da ya subba alaihi dan ya zuba akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kale shi ai fa kala kace ko fa kala to shikenan falamma da nautu min yace lokacin da na kusa da shi irtafaya irtafa'a ilayya me shawazun min narin wani harshen wuta sai ya taso min kawai shawazun min narin wani harshen wuta asra min albarqi ya fi walqiya sauri fa wallaitu hariban sai na juya a guje mana mazala ya juya masa ba amma da ya taso mazala kawai wata gobara sai ta tashi a tsakaninsu kuma ta yi karshe kaga sai baya wa a hasabi rasulullah manzo Allah sai ya ji gudu na shi manzo Allah ya ji an yi gudu a bayan shi sai manzo Allah ya juya fada'ani sai ya ce ikirarin ce wai nan sai na ce ai ni ne zo to manzo Allah ce yaka yace da na zo kusa da shi fa wallahi ayi da sai dau hannunsa ya dora kan kirji na yace kafin ya dora hannun a duniya ba wanda yake ki irin manzo Allah ya ce wallahi bai ɗauki hannunsa daga ƙirjina ba abu alkalka ilayya sai a duniya kuma wanda nake so irin shi ba kaga manzala shi tausayin sai ke ji ya ta sama abin da ba zai iya ba kuma ya ta sama abin da zai halaka shi ya taho ya ga wuta kuma wannan wutar ba wai wuta yola ba ce ta gaske ce da ya matso ƙone shi za ta yi shi ta manzala ya kirawo shi ya masa adda ya ɗora hannu a kan ƙirjinsa inda zuciyar da take sashi wannan aiki yake manzo Allah ya danne masa zuciya shi kenan sai aka ɗauke rashin lafiya kawai sai ji yanzu yana san manzo Allah wa qala bayan ya mun wannan kuma sai ce da ni udunin matso wa qata kai yaƙi zo shi ce kama wajen yaƙi ne shi a wajen yaƙi yake ganin zai lallaba ya manzo Allah ta adda to shi kenan sai ya ce zo shi kenan sai ya ce sai na wuce gabansa kuma ina yaki ina kare shi na shiga gabansa a zaribu bisa bi ina kara da takobi na waƙi bi nafsi kuma ina tsare shi da kaina in an kawo sara in kai kaina ya ce a wannan da zan haɗu da babana la'aƙatu alai ko tilka sa'ata a wannan lokaci wallahi tallahi sai na fada masa a ce za mu tsaya ran da naji a zuciyata da zan haɗu da babana shi kuma yana son ya taɓa shi ya ce to ni sai na riga taɓa baban da aka abin ya taɓa shi wato an masa an ba shi magani ya warke da can cikin duhu a yake sai aka fito shi cikin haske an karɓo daga fulala ɗan amur ɗan isa haka ya ce shi ma ya ce wai ya taɓa niyyar kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ba so ɗaya ba so biyu ba ba so ba arziki aka kyale manzo Allah ba arziki sai da suka tabbatar ba za a iya ba abin ba zai yiwu ba to sannan aka haƙura shi fuzala ya ce amal fatahi shekarar buɗe makka manzo Allah yana tawafi shi kaɗai ni ko sai na lallaɓo in ji furala lokacin da na kusa ya sake sinjari wanda ya sa wa guba yana son ya matse wa manzala ya daba masa ya ce to da na matso kusa sai manzala ya juyo ya ce a fuzala ya ce waye nan fulalatu ne sai na ce na'am ya rasulullahi sai manzala ya ce ma kullu ta hadisu bihi na zaka a zuciyarka zancen me kake yi abinda manzala ya ce ya ce a zuciyarka zancen me kake yi ya ce ba komai sai manzo Allah ya dariya fasta gafara ni ya ce Allah ka yafura la gafara Allah ka yafura la gafara wa wala yadahu ala sadari ya dora hannunsa akan kirjina sai zuciyata ta nutsu ya ce Allahumma hadi ya ce Allah ka shirye shi ya ce manzo Allah ya yi wa dariya san abin da yake nufi ya ce Allah ka shirye shi ya ce tufa wallahi ma rafa a haɓe ɗaga hannunsa daga kan ƙirjina ba shi ya haɓa ilayye minu har sai da naji Allah bai halarci abin da nake so irinsa ba an gaba da shi yana daga abin da yake mashahuri a irin wayannan abubuwa khabaru amir bin dufailin wato labarin mara kunyan nan amiru dan tufailu da abokinsa arbadu dan kaisin hina wafada lokacin da suka zo ala nabi sallallahu alaihi wasallama wajen annabi sallallahu alaihi wasallama bayan manzala ya dawo daga yakin tabuka to kuma duk duniyar larabawa kuma ta riga ta zama ta musulmi shine abin ya yi musu ciwo suka rasa yadda za su amiru ya zo wajen mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi maganganu na rashin kunya hatta kai yana cewa mazala sallallahu alaihi wasallam wallahi sai na cika ma garin nan da samari da za su kawo ƙarshen ka bari in koma gida sai na cika garin nan da ƙattin da wato la'amla an na halata marada zan cika ma maka garin nan da samarin da ko gemu ba su fara ba da su zan halata ka shi ne mugalla sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka ji abin da Amiru ya faɗa to ka isa mun shi ai bai kai gida bai kai gida ba bai kai gida ba ya mutu to kafin ya tafi sai ya ce wa arwa da abokin nashi an ka wajen muhammadin zan ɗaukan ma hankalin fuskar shi mana zan nemi mu gana da shi a wani waje da ba kowa idan mun je zan shagaltar da shi da kaina mu dinga magana kai kuma ka biyo ta baya kawai ka sare shi sai abokin shi haka za a yi kai kuma sai ka sare shi bala to shi kenan ko sai aka shirya haka amiri ya ce manzala muna son za mu gana da kai manzala ya ce ku zaɓi wurin da kuke so suka zaɓa manzala ya je ya zauna ya jira su suka zo kuma amir ya fara manzala magana manzala ya ba shi dukkan sauraro da kulawa don ya tabbatar an ba dan uwan shi damar da zai abin da yake so shi kuma dan uwan ya zo bayan manzala ya tsaya aka yi ta ganawa aka yi ta ganawa aka yi manzala yana ta sauraron sa shi kuma wannan yana tsaye a baya amiru na dan kyafta mai ido lokaci ga dama fa ta samu ga dama ta samu to har dai lokaci amiru ya fusata falon ya rahu ala shay'an bai ga yayi wani abu ba shi kenan sai ya ce manzala eh mun gama ya ran ta bace ce ai mun gama manzala ya ce an gama ya ce an gama ce shi kenan shi kenan sai suka tafi do lokacin da manzala ya tafi ce ya za ka yi mana haka mun shirya abu ni da kai kuma mun samu dama gashi ba kowa gashi ya zo ga ka ka kasa komai me yasa sai shi arwadi ya ce da amiru an adaribahu ya ce duk lokacin da ne niyya in daga takobi in sare shi illa wata tuka bai ne ba sai in ga kai ne kusa da ni shine daga can sai in ga kai ne kusa da ni shine daga can ni kuma na gaba na aizan sara to sai in ga kai ne a gaba na shi sanan in kuma ka yadda mu koma a fa da rubuka yanzu ka yadda in sare ka kai ne a gaba na ba shi ba ni haka nake gani yana daga isman da Allah tabaraka wa ta'ala yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama min al yahud da yawa daga yahuda wal kahanati da bokaye an zaru bihi ai wato sun yi gargadi da shi cewa wato gashi nan ba min ba'd ma akbar al aqwam ka'inuhum li anna dinihim al muwajjal lam yuqamin wa ayyuhu quraish kuma sun bayyana wa ƙureshawa shi wa aka baruhun sun ba shi labari bisa da wata biyun da ƙarfin da zai samu a kansu ƙatali kuma sun zaburar da su ko kashe shi fa in fa ya riga ya girma ba fa za a ji daɗi ba ku kashe shi ku kashe shi amma ina saboda su yahuda sun san tarihinsa gabaki ɗaya cewa Allah tabaraka wa ta'ala yace allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san shi kamar yadda suka san yayan su saboda haka tun yana yaro suke ba shi ƙurin shashawara kar ku bari ya girma ko kashe shi in bai ya girma ba zai yiwu ba abin ba zai yiwu to kashi nan kun kasa amma da haka Allah ya kiyaye shi lokacin da wato lamarin sai isai zuwa gare shi yana daga haka taimakon da Allah ya yi masa da razani masirati shaharin tafiyar wata daya kamar yadda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga bokan halimatu sa'diya wanda lokacin da aka je aka same shi cewa manzo Allah an fasa kirjinsa ai kaza kaza yace kun dame ni da hayaniya na fahimci yaron nan an tsaye ki zai iya bani labarin duk abin da ya same shi da Allah kowa ya shi yaron zai iya gaya mu aka shiru mazala ya ɗauko tabari tiriyan tiriyan tiriyan yana ya zama sai ba yahudu ya fasa iyo ya ce ku kashe yaron nan ina tabbatar muku in kuka bari ya girma duk sai ya buwaye ku ku kashe shi in ya so ni ku kashe ni alimata sa'adiya ta ce je can ka nemi wanda zai kashe gani ɗana ba mai taɓa min shi saboda wani boka shi ma wani ɗan magori ya zo mai ba da tawaida ga yara kasan da da akan yi haka mutum lokaci-lokaci musamman lokacin farkon damuna masu ɗan magori sai ya zo ya zauna gindin kuka ko wata bishiya ta unguwa a ta kawo yara kuma yana duba su yana ba su ɗan magunguna tun da ba asibiti sannan halimatu sadiya sai ta kai ɗanta ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai bokan nan yana ganin annabi ya ce kai wa ai kawo yaron nan ta ce ne ce ce ya kuke da shi ta ce ɗana ne ɗanki ya ce ina babansa ta ce ga shi ta nuna mijinta ya yi shuru ya kalli mazala ya kalle ta ya kalli abu kuma sha ya kalle shi ya kalle sai ya haɗa kayan shi bai ce komai ba sai ya ce ya daina saboda kansa ya ɗau caji da ya kalli mazala ya gane shi cewa shi ne wannan to amma abin da yake rubuce a littafansu da tarihinsa shi ba ɗan ƙauye ba ne kuma maraya ne to ya zai zo wani ƙauye ya tadda wata tsohuwa da wani mutum makiyayi su ce su suka haife shi kuma ga sun yi tsaye kuma ba wanda ya musa musu kuma shi alamun da ya gani wannan dinnan dai shi ne to sai ga hukun ya haukace ya kiɗi mai gaba kiɗi bari ya haɗa kayansa ya bangaren amma kaga shi bahira da abu ɗalibi ce ai ɗana ne sai ce abu haka bane shi da yake ya karatu da yawa abu ɗalibi ce ɗana ne ya ce wallahi ba ɗanka bane gaya mun gaskiya ba kai ne ka haife shi ba sai ce eto in haka kake ne ba ni na haife shi ba ce a ai na sani ya ce ai wannan ba abin da zai koyi tashi da ya ce wannan babansa ya rasu ya ce haka ne to kaga wancan bakwayan bokan shi bai karatunsa bai kawo nan bai kawo nan ba alhamdulillah hanya to shi kenan na mutse mutsa fasali na gaba ko fasali na 20 da shirin kenan insha Allah in Allah ya da gobe juma'a za mu yi saukar tafsiri jibi kuma asabar za mu yi saukar a shafa insha Allah Allah ya yau kuma za a yi fatahu makka insha Allah yau muna da isa fatahu makka ta buɗe garin makka wata ita ce ƙulankus kuma kowa ya kama gaban sama zala ya ci gari na'am wa alaikum salam na'am ya ya halatta ko kana da magana ya halatta ba abin da aka hana mace mai haira sallah tawafi shiga masallaci ɗaukar alkur'ani huda da miji wannan duk su kaɗai amma ta yi wanka ta yi wanki ta yi tsifa ta yi kiso wannan duk ba hana ta ba ba a zakka sai sun shekara zakka kuɗi sharaɗi uku ke sa a yi ta kuɗin da ya su kai nisabi in sun kai nisabi su shekara in sun kai shekara su zama ba abin ka bashin da ya kai yawansu ba a bin ka bashin da ya kai yawan su in kana da miliyan biyar kuma ana bin ka bashin miliyan hudu da dubu ɗari biyar kaga dubu ɗari biyar gare ga yaushe ina kai na yin zakka waka da ko siji idan ma basu tanka ma suka ji ga kan kana zakka ba yadda ka ji an ɗauko 'yan sanda ba na'am alaikum salam babu haramun ne yin haka saboda manzala sallallahu alaihi wasallama ko kuma magana ce ta malamai cewa wala yabaligu sa'im fil marmadati ba ma ka sa makilin ko na abu a'a ka cika bakinka da ruwa kana azumi don kurkurar baki aka ce mai azumi ya kiyaye haka to mutumin da aka ce kan ma ya cika baki da ruwa kuma ya cika da makilin shi ma ya san ya san abin da ya ina zuwa don yin kabalin ko ba'adin? ita dai ba wata niyya da za ka yi kawai yin kabalinka za ka yi ko kawai ba'adi amma ta hiya babu laifin ka maimaita babu laifin ka maimaita amma ba ta zama lalle ba sujjada ita ce lalle in ka gada ma ka yi salama ka in ka gada ma ka maimaita ta hiya din ka yi amma ba sai ka yi niyya ba a turare ka san turare kala biyu ne akwai namiji akwai mace namiji shine mai kanshi kawai babu alamar shi mace kuma shine wanda zaka dinga ganin tabbara tabbararsa to duk dai turare mai karfin da za ka iya shakar shi haka ji shi a kogoro to wannan ba a su mutum amma in bai kai haka ba za ka iya fesa insha Allah babu laifi a iya sauki amma da busashe ba da danye ba za a iya yin aswaki da busashe ba da danye ba a ina za a shafa a shafa a bayan mana a in ka shafa a hanci ka shafa a baki ai ka san inda kake so yi za ka ji sanyi shi ma a girjinka to bai halatta ba sai ya fito sai ya fito halawa ba a ayo wanda ya sa shi aiki shi zai tambaya eh wanda ya sa shi aiki zan ai ba fa daga ake yin abin nan mutane ne yanzu suke yin abuwa a ta karatu nan sai mutum kawai bude littafi ya karanta itikafin nan ko ko ya shi ake yi zuwa ake wajen waɗanda suka san shi suka iya shi suke yin shi kai ma su ma izini su lakkana ma su baka dabarun yadda za ka yi ka yi lafiya ka dawo lafiya to balantana halwa halwa da za ka shiga ɗakin a gidanka ga kulle ba mai ganin ka ba ka ganin kowa ka zauna kuma kawai ka yi nutso ka yi dake ba a koya ma ba ba a faɗa ma yadda ake ba ba ka aboci wanda ya taɓa yi ba haka kawai don kana son ku gana da Allah sai ka shiga ɗaki ka kulle ai wata bi isa bi da man anaba ilai komai da ƙa'ida ake yin shi malamin da zai ma izini ka je ka shiga halwa shi zai gaya ma me ake yi ma a halwa tuku kuma me ya dabarunta kuma me ya manufa da ka shiga kuma abubuwan da za su aralo su bata ma halwa zai gaya masu kuma zai gaya ma yadda za ka kauce musu amma yanzu mutum kawai da ya ji karfi a jika zai ja kofa ya rufe ƙarshe ba ma shaidan ɗaya ba shaidanu biyu ma suna ba na taɓa ba ku kisa wani ban Allah da yake a daji ba ya shiga wani kogo yana ta ibada yana ta ibada kullum tsakar dare sai ga wani dattijo da samari suna be da shi kowanne da buhu a hannunsa sun zo cikin dajin nan sun zo sun wuce shi sun nufi cikin gari ya je yana kai musu ku yi sauri ku yi sauri kada yau a sake kada yau a sake ku yi sauri to can wajen asuba sai ga sun dawo ba kuzari irin yadda suka fita takwas takwas da shugaban nasu da sauran duk ana ta tafiya cikin nadama da tagumin ba a yi nasara ba gobe ma sai sake ganin su cikin wannan kuzarin kuma dattijin yana ƙara zaburar da su to nan nan dai sai ga ya kamata ya san labarin mutanen nan sun dawo kenan sai sai alagata wani alagata sai aka sai tsaya yace ni ga masauki na nan anan eh kullum ina ganin ku kuna wucewa kaza yace kai dalla yi mana shi ai na san da kai anan ka san mu ko so ai yace ban san yace to shedanu ne yace shedanu ne kullun tafiyar da muke manyan bayan Allah da suke cikin gari suke shiryar da jama'a muke so mu samu su mu cin musu mu shaƙo su abin yana duk himmar da muka ji sai mu tada san sun wuce ta mu ce ba irin ku ba ya ce kai kana nan ciki ai ina kallon ka kullum ya ce kai wani kawo buhun nan sai ya kawo sai ce wani sai ya faɗi sunan wani babban mutum da shi wannan ya san shi sai ya ji an amsa a cikin buhu ɗin wani sai ya amsa ƙarshe sai ya kira sunan shi ma sai ya amsa ta cikin buhun ya ce a kai a hannun mu kake ce ba ta ku muke yi ba ya ce ina sani ina ganin ka kullum nake wuce na san baka komai shi ko yana ganin su a daji ya ce baka komai mu wa'yancan muke son mu je shi malaba su yana yana cewa ka je wa Allah wujiga wujiga jina jina amma da ba dan kai ba ka zo wa Allah da jama'a wanda da ba dan kai ba da duk wa'yannan wuta za su tafi wahalar da ka sha dan ka zo wa Allah da su duk sun zama yan aljanna ba ka zo Allah kai kadai gandar gandar kawai ai ci da kai ba gwaninta ba ci da kai ba gwaninta ba a'a uwar rago ake wa jaje ko to mutumin shi uwar rago da ma bai fita ba yana gida da kashin gado to amma jarumi sadauki shi zai zo da sara a ka ya zo da sara a kafada ya zo da sara a hannu amma da ba dan shi ba da an ci mu da yake saran da aka kawowa ne shi ya kai hannunsa shi ya sa ba a kashe wannan ba dukan da aka kaiwa ne shi ya kai kafaɗarsa shi ya sa wannan to sai ya zo jina-jina amma kuma jama'a sun tsira saboda shi amma wanda salin alin kansa kawai ya kawo a kaga ba wata to saboda haka ita kanta halwar da ita kafin tambayar malaman da suka san abin ake yi su ya ake yi in an shiga mai ake karanta wani ma suna ake yi da wani suna zaka daga kiran Allah da wani salati zaka iya a matsayinka ne wanda zaka fara yanzu me ya kamata ka fare yanzu kowace sana'a ba tambayar masananta ake ba to sai itikafi shine da wato ya ake da sunan halwa shine kawai zaka kutsa kai dai kaji an ce kullu daki ake to sai ka ta tatsuniyar nan an ce in an kulle daki wato abincin da kaga dama shi Allah yake kama kullum sai yanko wa Allah wasu abincika masu daɗi da nama ce Allah iri kaza nake so to sai ta kai yana cewa Allah ko kunu ne a bani kashe kunun ma bai samu ba kashe kunun ma bai samu ana cewa shi Usmani ya shiga halwa ta kwana arba'in da dabino guda bakwai amma ya fito da ko guda uku ne hudu kawai aka ci a ciki kuma an rayu to mutum ya yi ta awa bakwai ma ya gani saboda haka sai komai da masanansa da waɗanda suka iya shi sannan balantana irin nan zamanin namu wata aljibala ta hasiba ha jami'atan wahiyya ta murru marasa an koma farko a tsakiya ne aka wahala amma yanzu an koma farko sabon manzala suna kasuwa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusuhu wa ta'ifatu min allazina ma'a wallahu yaqdiru al-layla wan nahara alima allan tusu wa taba faqaru ma tasallu alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yarmuna fil ardi wa yabtaguna fil wa akharuna yaqatiluna fi sabilillah suna wannan harkokin kuma duk suka kai matsayin da suka kai suna kasuwanci suna noma suna fatauci suna tafiya yaƙi ba wanda ya kulle kansa a ɗaki kuma duk matsayin da ake so su kai sun kai to yanzu damin ne ya kawo ƙarshe yanzu haɓa ƙarshe ake an gama irin tafiyar wancan ake yi yanzu ba sai ka shiga ɗaki ba a tsakiya ne aka shiga ɗaki aka kukule yanzu baka da buƙatar shiga ɗaki kana kasuwa kana siyasarka kana kantinka kuma duk abin da ake so a samu sai ka samu ba sai ka wahala ka shiga kurkuku ba ka je ka fito kana faɗa da Allah Allah ya samu dace